نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar laraba ce da ta daidai da bakwai da watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na shekara 1432 daidai da sha biyu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya wannan shi ne kasar na biyu daga cikin jeren biyar karatuttukan littafin تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري واللفظ بالضم الذي الدكتور محمد ابن مطر الزهراني الله مدعوك كين سلكي ظافر تامشي idan ba manta ba malam ya fara magana dangane da sharar fage da wannan littafi a inda yake faɗin tsare-tsaren da ke cikin littafin malam ya ce wa tahaddathu fil bab sani an tadwin sunna fil qarnayn al awwal wa thani haythu qasamtuhu faslayn yace amma a cikin babu na biyu kuwa sai ne magana an tadwin sunna game da tarihin rubuta sunna في القرنين أقرن مكا قدابي الأول والثاني أقرن نفرقو بقرن نبيو حيث قسمته فصلين يا عند أيديهم واتو نربا بومن بابي يظم أيديهم فصل بيو الأول كون فهمت يا جماعة الأول فصل نفرقو التدوين في القرن الأول yaya tarihin ainihin wato rubuta sunna da kuma ainihin wato tantance ta ko kuma da ayyukan da aka yi mata a karni na farko وقد أثبتت فيه بالأدلة والبراهين أتكين وانا فصلي ما تبتر تهني الدليلي دكما حجوجي أن التدوين قد بدأ بداياته الأولى في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم da dalilai da hujjoji na tabbatar da cewa asalin rubuta sunna tun a matakin shi na farko-farko to ya fara ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam hanka waɗanda ke cewa ai su imam bukhari ne suka zauna suka rubuta wa sarakuna irin abin da sarakuna suke so ai su muhammad ibn shihab az-zuhri ne sarakunan gargajiya suka sa su suka ɗubi hadisan sahabbai suka tara suka rubuta suka watsar da hadisan ahalin baiti ƙarya ne ahalin baiti na daga cikin farko-farkon waɗanda suka fara tadwini sunna sayyidina ali allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda za mu zo mu ji hadisan shi ran jaɓaɗau waɗanda hadisan da yake ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama rubuta su yake sai ya nannaɗe sai ya haɗa da takobin shi sai ya soka a cikin kuban duk inda yake yawo yana yawo da su sai na ali mijin sai a sai da fatima to ma'ana shi ne abul hasani ne uban hassan da husaini to kenan yanzu wannan aikin sayyidina ali shi ma yayi ne da sarakunan gargajiya ko kuma ya tara ra'ayoyi ra'ayoyi ne na sarakunan gargajiya ko da saboda haka tabyin sunna ma'ana rubuta sunna aiki ne da aka fara shi tun zamanin sahabbai tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ثم ذكرت جهود الصحابة ثم التابعين بمختلف طبقاتهم فأمن سيكما نفأت قازو نفهبي sannan kuma na ambaci ƙwazon tabi'ai sai malam ya ce bi mukhtalafi tabaqatihim da dukkanin ainihin tabakokinsu waɗanda suke sun sha bamban da juna abin da ake nufi da tabaka shine misali yanzu a wannan zamanin da muke ciki akwai dattawa akwai tsakatsaki akwai yara ko to tabi'ai akwai manyansu kibaru tabi'in waɗanda suke a cikin tabaqatul ula akwai alwusta akwai as-sughra to a dukkanin matakansu tun daga matakan manyan tabi'ai da matakai na tsakiyar tabi'ai da matakan tabi'ai na ƙasa ko malam ya ce kowanne sai da na ambaci irin ƙwazon da suka yi fitta duwini game da rubutun sunna fi hadal karni a wannan zamani wani zamani yake nufi a zamanin karni na farko domin wannan karni na farko shine karnin da annabi da sahabbai da tabi'ai suka rayu to wace hidima sahabbai suka yi wace hidima ce tabi'ai suka yi to tabi'ai galibi su ne daga kansu aka fara tantance tabaka ta farko tabaka ta biyu tabaka ta uku ko kun fahimta jama'a to da dukkanin matakai wannan nasu da irin hidimar da suka yi malam ya ce ya ambata basani alfaslu na biyu at-tadwin fil qarn thani al-hijri sannan kuma sai kawo tarihi dangane da rubutun sunna a karni na biyu na hijira وفيه أشرت إلى تطور التدوين أتكن من زمني نطيع مني زوا da irin yadda bunƙasa da irin salo da rubutun sunna kuma ya ɗauka fi hadal qarn a wannan zamani abin da yake nufi yace wa fihi ashartu a cikin wannan faslin sai ne ishara wato bai tsaya yayi magana balla balla ba sai rinka yin magana a fakaice zuwa ga irin yadda aka samu taɓayyur to menene taɓayyur shine salo daga irin wannan yanayi sai kuma abin ya koma wannan yanayi sai kuma abin ya koma wannan yanayi ina fata an gane wa zakartu qa'imatan bi asma'i ashharil musannifin malam yace bi musannafin yace wa zakartu qa'imatan sai na ambaci jeran biya qa'ima ita ce list list sai na ambaci list wato jeren giya bi asma'i ta sunayen asharul musannafina mafi shaharar littattafan da aka rubuta kowa ya daga kan shi jama'a ku duba naka ce al-musannaf al-musannaf da fataha ya sha bamban da al-musannaf da kasara muka ce al-musannaf da larabci kawai abin da ake nufi abin da aka rubuta sannafa abin da aka zauna aka rubuta aka tsara shi idan aka ce al-musannif wanda ya tsara wanda ya rubuta to wannan kalmar da fataha za ku wasalce ta asharil musannafina littattafan da suka shahara ya zauna ya ambace su ya ambaci list din littattafan da suka shahara a wannan zamani za ka ji zai kawo kamar su muwatsa da makamantan sai ce ya zaɓi muwatsa as a case study ina son ku fahimci magana tukuna tun kafin in koma mu sake karantawa wato a cikin karni na biyu na ainihin wato musulunci sai ya zauna sai ya dubi waɗannan littattafai ne aka rubuta sai ya dubi littafi kaza da littafi kaza da littafi kaza da littafi kaza da littafi kaza da littafi kaza duk zai kama da su to sai ya ce bari ya ɗauki guda ɗaya ya baka kyakkyawan darasi a kan shi amma a taƙaice sauran kuma fa kai za ka je ka ɗauka ka bi irin salon da ya bi na ba da bayanan waɗannan ka je ka amsa su don haka an an yi wannan wurin yana daga cikin assignment din da za a yi sai a yi grouping din ku kashi biyar idan tafan da ya kawo guda biyar ne sai a ce ku waɗannan group A an ba ku assignment akan littafin al-musamman na al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba ku je ku karanta shi ku je ku ga menene abubuwan da ke cikin shi na irin wannan tsarin da ya bi misali waye mai littafin su waye malaman shi yaushe ya rubuta littafin wace manufa yaya yake shiryo hadisan shi isnadai yake fara kawo kawo matani ko ko matani yake kawo kawo isnadi yana magana dangane da hadisai sun inganta a ciki ko baya magana yana magana dangane da bayyana sunayen da suke rufaffu ne kamar a ce abu ahmad sai zai ce abu ahmad din nan sunan shi ibrahim ibn musa ko kuwa an ce haddasana musa sai ce musa din nan shine abu idrisa misali duk za ku tsaya ku yi wannan aikin don haka kowa ya kwana da shirin wannan idan ya zo ambaci littattafai sai ware guda ɗaya sai maka gamsashen bayani akai a takaice to so ake kai ma ka je ka karanta wannan littafin ko da zai kai wata biyu ne kana karatu don shi ma sai da ya karance shi kap sannan ya iya bada irin wannan analysis din ba irin yadda malaman Najeriya suke karya ba sai a ɗauke ka babban malami ne sai wani ya rubuto littafi sai ka maka ya ce malam na so ka karanta ka ɗan tofa albarkacin bakin ka sai kai malami sai ɗauki biro da takarda sai rubuta na karanta littafin wane na ga littafi ne mai kyau kwarai da gaske ina ƙarfafa mutane da Allah su karanta littafin nan sai zama ashe katon makaryaci ne makaryaci ne bai karanta ba cewa da na karanta kuma na tabbatar da littafi ne ingantacce kuma bai karanta ba haza tadlisun alal umma to ba za mu yarda da haka ba mu dole ne abin manhajiya ta malaman hadisi malamin hadisi in ka kawo mai littafi ya karanta sai ya karance shi kaf sannan sai fita maka da takadima sai maka shimfiɗa wadda za ta tabbatar maka da ya karanta littafin don za ka ji ya ba da book review ya baka kyakkyawan bayani game da littafin wanda kai kanka sai ka dawo kana tsumama ashe malamai na tsaya ma sai abin nan haka ashe mutum yana rubutu dole ya natsu don sai ka ji wasu abubuwa da mai yiwuwa kai kana ganin ka yi su a littafin a ɓoye sai ka ji ya gano su ya fito da su kun fahimci wannan to in aka zo haka ya lissafo suna littafan nan za ka ji ya ɗauki muwatsa ta imam malik sai ka maka cikakken bayani game da muwatsa amma a takaice to sai mu ce to kaga sauran littattafan da ya faɗi yanzu ya bar mana aiki kenan don Allah ya taimake ka littafin da aka ce group ɗinku ku ɗauka kana duba shi a wurin nan in ya kasance littafi ne muhaqqaq da yawa sai ka ga mai ta haƙiƙin yayi irin wannan abin da aka sato assignment a muƙaddima ya rage sai ka je ka karanta tsaf in kuka karanta to sai ku dan je ku yi dan ta'adilat dan mai yiwa shi ya bada shafi 30 ne mun ku sai mu ce maka muna bukata a cikin shafi biyar ne kaga sai ku je ku yi talhisin abin to kaga kun fara shiga aiki kaga ba sauran tseguri ba sauran yawo da kaset ba sauran za a je a wasu wani raddi ne saboda me li kullum ri'in minhum wal mu'idin sha'amin yughni ina fata an gani dan haka yake cewa wa fihi ashartu ila tatawwur at-tabyin anan ne mai nuni zuwa ga yadda haɓaka da kuma irin salon da rubuta sunna ya ɗauka fi hadal karni a wannan zamani wa zakartu qa'imatan bi asma'i ashhari musannafina sannan na ambaci jeran je sunayen shahararru ko mafi shahara ku kiyaye mafi shahara bai ce duka ba mafi shahara daga littattafan da aka rubuta fi hadal asri a wannan zamani thumma darastu namudajan sannan sai na tsaya sai ne darasi na musamman akan misali na nubaj shine misali limma ullifa fi hadha alqarn daga cikin abubuwan da aka rubuta na littattafai a wannan zamani an gane dirasatan mujaza amma fa darasi ne na yi shi dan kadan wa hadha namuzaj wannan misalin da na dauka daga cikin hirin jin da aka rubuta a wannan zamani huwa muwaffal imam malik shi ne littafin muwatta na imam malik rahimahullahu allah ya ji kanshi kaga sai zama faduwa ta zo daidai da zama muwatta na daga cikin littafin na makarantar nan to sai ka ji cikakken bayani akan muwatta to kai kuma sai ka je ka ɗauki sahihu muslim sai ka bada irin wannan analysis din irin waɗannan bayanan da ka bada jirasa jirasan nan da za ka bayar ka bada ita mujara kai na takaitacciya na kai ta surutu ne kai ta surutu kai ta surutu a'a za ka bayar a takaice ne amma kuma ka tattaɓo duk abin da ake bukata amma babu salis babu na uku kuwa fa khassastuhu lil kalami an tadwin sunna sai na keɓe shi don yin magana game da rubutun sunna fil qarni salis a ƙarni na uku alhijiri الذي يعد أزهى أصول تدوين العلوم الإسلامية wanda wannan karnin na uku shine karnin da ake sawa a tarihi a matsayin karni mafi haske azha karni mafi haske daga cikin karnukan da aka rubuta ilmomi na musulunci ku duba jama'a a nan ba wai ilimin sunna kaɗai ba daga cikin duk zamani da aka yi rubuce-rubuce game da ainihin wato ilimi to a ƙarni na kuɗin shi ne zamanin da ya fi kowanne haske an fi yin rubuce-rubuce a waɗannan zamanin wa ulumus sunna annabawiya ala wajihil khusus da kuma ilimin sunna a ainihin wato mun nube ta a matsayin ta na musamman ku duba kamar yadda aka rubuta sauran ilmomi a wannan zamani to haka ilimi na sunna ita ma an yi rubutu a kanta a wannan zamani to amma me yasa malam ya ware ta da ambato saboda ita ce yake magana a kanta to kun fahimta jama'a bari mu maimaita mana maganar karni na uku malam ya ce ya tsaya ya yi magana a kan yadda rubutun sunna ya kasance a wannan zamani domin wannan karni daga cikin duk zamanna to shi ne zamanin da aka fi kowanne haɓaka shi da rubuce-rubucen ilimi sai ce musamman ilimin sunna ko kun fahimta jama'a wa qad ja'altuhu fi faslaini wannan babin na uku na kasanta shi kashi biyu qaddamtu lahuma bi kalimatin mujaza waɗannan faslai guda biyu sai ni musu muqaddima da magana wadda take takaitacciya an juhudi ulama hadha al-qarn game da kwazon malaman wannan zamani fi tafwir tadwin a wajen ainihin wato irin salo na rubutu da suka yi a wannan zamani wabtikaruhum da kuma irin yadda suka rinka kirkiro kirkirowa shine ibtikar daga bakara budurwa ko saurayi abin da yake sabo sai ya zama wabtikaruhum fi tariqati ta'alif da kuma irin yadda suka rinka fara rubuce rubuce sai ga malami a wannan zamani ya zauna ya rubutun da ba a taɓa yin irin shi ba sai ka ga wani in yazo sai ya ɗauki wani salon da ba a taɓa yi ba wani in yazo sai ya sake ɗaukar wani salon da ba a taɓa yi ba ko kun fahimta to haka suka rinka kirkiro salo-salo watanni'ihim da kuma nau'i nau'i majalati tasnif wato irin yadda suka rinka nau'anta fage na rubutu din a daidai lokacin da ku ji jama'a za ka samu imamu ahmad ya rubuta musnadul imami ahmad don ne don ya tara sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin kuma shi imamu ahmad din dai ya rubuta kuma wani littafi da ya sa mai kitabu sunna a to musnad ba kitabu sunna ba ne kitabu sunna ne to me yasa ya rubuta wannan ma'ana littafin da zai magana akan aqida a bisa yadda ta zo a sunna a daidai wannan lokacin sai ka ji ya ce ar-raddu alal jahamiyya ya rabbi kuma da yake wa jahamawa shiwa imamu ahmad dan kuma za ka ga galibin madogararsu ita ce ne sunna domin galibin su waɗancan da ke bid'a sukan jawo ayoyi ne waɗanda suka ba da su a dunkule waɗannan malamai sai su rinka cewa to ai ga hadisan da ke fassara waɗannan ayoyin me yasa ba za ku ɗauko su ku fahimce su da kyau ba ko kun fahimta kaga yanzu mutum ɗaya ne amma salon rubutun sai zama ba iri ɗaya ba ne ko to haka sai suka rinka kawo hanyoyi iri-iri na wajen rubuce-rubucen malam yake cewa alfasulun awwal to a fasli na farko da ke karkashin waɗannan wannan babi na uku ko kun tuna shi yace bamantuhul kalama anil masanid sai na tattara mishi magana game da littattafai musnad to kowa ya daga kan shi jama'a me ake nufi da littafi al musnad kamar can yanzu kowa da ya gane ne ake nufi da al-musannaf ko musannaf shine ne abin da aka rubuta kawai to kun fahimci haka to wannan allogance kenan allogance kenan to amma kuma in aka ce littafi al-musannaf ne a wurin malaman hadisi musannaf ba da ma'anar da malam ya kawo ba musannaf ana nufin littafin da aka rubuta shi aka tara ra'ayoyin sahabbai da tabi'ai da isnadodi amma ra'ayoyin kuma masu karo da juna kowa kawai wato ana ruwaito ra'ayoyin sahabbai da tabi'ai ne da isnadi a nan ba a tacewa lokacin da zai wani zai ce in an yi kaza azumi na karyewa sahabi ne ya faɗa zai ji wani sahabi kuma ya ce in an yi wannan abin azumi baya karyewa shi malamin yana kokarin ya baka labarin mazhabobin sahabbai ne to sai aka sai ka ga littafin irin wannan al-musannaf al-musannaf na al-imam Abdul Razzaq al-musannaf na al-imam Abubakar ibn Abi Shayba musannaf na al-imam Al-Albari ga sanan musannafat da yawa amma biyun can su suka fi shahara za mu zo mu ji karatu a kansu dan haka yanzu kun fahimci ne ma'anar musannaf al-lugance yana nufin duk wani littafi da aka rubuta a istilahance kuma shine littafin hadisi da ke ɗauke da fatoyin sahabbai da tabi'ai waɗanda zaka ga juna suna karo da juna ko kuma yake ba da labarin mazhabobin sahabbai kawai ko ba sun yi daidai da juna ko ba su yi daidai ba
ina son ku dawo yanzu kuma al-musnad
me ake nufi da al-musnad
duk inda aka ce al-musnad ku duba da fataha ana nufin littafin da ke da isnadi kawai ko hadisin da ke da isnadi hadisin da ke da isnadi
to sai kuma ku sake duba ku dubi
al-musnad shi kuma ba kasara shi kuma malamin da in zai kawo hadisi da isnadi yake kawowa yanzu bulogul maram bulogul maram ba littafi ne musnad ba don babu isnadi a bulogul maram babu ar-riyadu salih babu umdatul ahkam to yanzu ibn hajar da ya rubuta shi to ba muslim bane kenan
amma yanzu bukhari littafi ne mai isnadi to don haka bukhari muslim ne
to littafin bukhari kuma musnad ne ne musnad shine mai isnadi kawai kun fahimci wannan to sai ku dawo me ake nufi da musnad kuma a babin littattafai idan aka ce al-musnad a babin littattafai ana nufin littafin da ya tattaro hadisai na mutum ɗaya zalla cikin sahabbai littafi ne zallan hadisan mutum ɗaya aka tara a cikin sahabbai yanzu ba su nan duk muna da su kun ga hannuna ban da kai kan wannan yanzu kun gana musu na bin faruk zallan hadisan umar ne a ciki nan ba hadisin kowa cikin sahabbai to musnad kenan ko kuma littafi ɗaya wanda ya tattaro hadisan sahabbai amma kowanne a wuri ɗaya wanda shi ba a cewa babin zakka babin aure'a sai ce babu ahadisu umar babu ahadisu usman babu ahadisu aisha babu ahadisu hafsa babu ahadisu jabir hadisan wance wani hadisan kawai don haka hadisan ko akan me sai ta kwararo su da isnadi wannan gashi nan kamar musnad nawa ga musnad na al-imam shafi'i ga musnad na al-imam bazzar ga na abubakar na abin shaiba ga shi nan ga na menene abu awana ga na abu dawuda as-sawalisi ga na imam ahmad ibn hanbali ga na abdullahi ibn mubarak ga na umaydi kai ga su nan duk tattaruwar masanid ne jama'a kaga ga kuma wannan musnadu Aisha yanzu wannan hadisan Aisha ne zalla kaga ga musnadu Fatimatu Zahra na Fatima ga na Bilal ga na Abdurrahman bin Auf ga sunan to waɗannan su ake kira musnad jama'a ko kun fahimta jama'a yanzu kun gane me ake nufi da musnad yanzu musnad shine wani littafi da aka tara hadisan sahabi daya to shine musnad ko kuma aka tara hadisan sahabbai da yawa amma daki-daki sai ce babin hadisan wani sai ta kawowa ai ta kawowa kawai zai ta kawo hadisan ne da isnadojinsu akan zakka akan aure akan aqida akan sallah kawai in dai Aisha ce ta ruwaito sai kawo in dai Ali ne ya kawo sai abin nan sai ce musnad wani jama'a kun fahimta to yanzu abin da malam yake so ya mana magana shine almasanid almasanid darasi ne jama'a ku na tukuna yanzu darasi zai mana akan waɗannan kun ga tun daga kwanar can har wannan wurin jama'a masanid ne fa ga suna sarki ya tabbata ga Allah hannan kuma har zuwa nan shutun masanid ne nan gashi nan المسند الجامع جاء جامع المسانيد والسنن جامع المسانيد musnad abiya ala nan ma musnad na abiya ala musnad na shashi da to yanzu waɗannan masani su ne rai maka darasi akai akan wannan babin kun ga daga nan za ku gane a takaice wannan littafin kafin a gama shi ina tabbatar muku da duk littafin muhimmanci da ke nan sai ta biya shigo ciki imma mubasharatan ko kuma bi isharatin ko kaga an ɗauko shi an baka cikakken bayani akan shi ko kuma a fakaice an sako shi cikin wasu duka yanzu ka zai fara da musnad ba shi sai malam yake cewa alfaslul awwal fasli na farko da mantihul kalama anil masanid na tattare wa wannan fasli magana ne game da masanid fi fakarataini a gaɓoɓi guda biyu al'ula gaɓar farko an ta'arifin masanid da yake nufi da musnad menene masanid wa tariqati ta'lifiha da hanyar da ake bi ake rubuta su wa ahammul masanid sannan kuma zan kawo maka bayani akan muhimmai daga cikin musnad dan suna da yawa jama'a muhimmai daga cikin masanid zan kawo maka su wasaniya gaba ta biyu dirasatun mujaba yace zan ba da darasi na musamman dirasatan dirasatan mujaba zan ba da darasi takaitacce an musnadul imam ahmad ibn hanbal game da musnad na al-imam ahmad dan hanbali rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kanshi ya dauke shi ne wallahu alam kamar yadda zai zai bayani saboda muhimmancin shi da shaharar shi da kuma ya fi duk wani littafin hadisi girma a duniya duk wani littafi da aka tara hadisi a duniya kakka babu kamar shi na haka bugu na ƙarshe da aka yi mai a duniya mafi girma ba shi na mujallabi hamsin da biyu shi ne littafi mafi girma inda inda aka tara hadisi ne to zai maka karatu a kan shi malamai ke na gaba annabawa wal faslu thani fasli na biyu fihi dirasatun mujaba ya ce to akwai kuma darasi takaitacce an kulle wahidin game da kowane ɗaya minal kutubi sitta daga cikin littattafai guda shida al-ma'arufa waɗanda suke sanannu ɗin nan wa aujaztu dirasa fiha li amrauni abin da yasa na takaita darasi akan waɗannan littattafai su shidan kawai eh yace saboda al'amari guda biyu dalilai biyu ne al'awwal dalilin farko annaha ma'arufa waɗanda tafai sanannu ne wa mashhura kuma sun shahara ma'ana sunan su ya yadu don haka wa dirasata an haka sira darussa da ake a cikin su na da yawa fil qadim wal hadith tun a da da kuma yanzu wasani dalili na na biyu na yare waɗannan littattafai anna hadhihi al kutub waɗannan littattafai tudarras ana karantar da su fi sanawatil kulliya al arba' a shekaru hudu na ainihin zaman jami'a a jami'ar islamiyya jama'a ana karantar da waɗannan littattafan bukhari sai muslim sai abu dawud sai annasa'i sai at-tirmidhi sai ibn maja yana son ya kawo maka dalilan da ya sa ya kamata a bada muhimmanci ka san waɗannan littattafai kyakkyawan sani na farko waɗannan littattafai sun shahara a cikin duniyar musulmi duk inda ka ji za ka ji ana bukhari muslim abu dauda nasa'i tirmizi ibn maja misali bara a aikin hajji ba wani barin kwanan nan ba muka haɗu da wani dattijo a cikin pharmacy dattijo ne mutumin afghanistan ashe babban malamin hadisi ne amma bai taɓa zuwa aikin hajji ba ya zo sai musu larabci sai da su fahimce shi ba shi kuma suka yi sai bai fahimta ba sai ne amsa mishi sai ji sai ce masha Allah sai ce kana ji larabci na ce gwagwado ina ji sai ce to na yi musu ice ice abin takaici da yake malamin hadisi ne yana magana irin ta malaman hadisi yace abin takaici larabawa ba sa jin irin larabcin da annabi ya amfani da shi ya ce na shigo na magana sun kasa fahimta ta ni kuma sun yi min da wani yare wanda ba na ji na ce zalgaliya ce ce to me yasa ba za su yi min larabci ba ya ce nan fa gaban ka'aba ne yana magana a tsanaki to shi ke nan sai muka yi magana sai aka abin nan sai magani to sai muka fita sai muka zauna muna abin nan muna muna labari sai na ce a afghanistan kake ce afghanistan yake sai ya faɗi nahiyar garin bagshur mana garin su bagawi abin nan sai ya ce kuna karanta sharhu sunna kenan ya ce wannan kan wajibi ne akan mu sai ya ce muna karantar da bukhari muna karantar da tirmidhi muna karantar da abu dawud muna karantar da nasa'i wallahi alham abin da yasa na kawo labarin kenan ma'ana ko in ka je ana karanta waɗannan littafan ma'ana karatu na cikin gari za mu iya cewa kenan mu al'adar mu nan ba karatun jami'a ba to kaga ashe tun da a gari ana karantawa eh sannan kuma sai malam ya ce a cikin shekaru hudu 100 levels 200 3 40 da ɗalibi zai yi a cikin kulliya ma'ana a cikin fakalti na hadisi a jami'ar islamiyya ana karantar da waɗannan littafan to kaga ashe tunda ana karantar da su ya kamata ka samu tarihin su da masu su da waɗanda ke da alaƙa da kaza da kaza da tsarin littafi kun ji dalilai guda biyu da yasa ya ga muhimmancin ya magana a kansu dalilin farko na komawa zuwa ga shahararru ne sanannu ne dalili na biyu na komawa zuwa ga ana karantar da ɗalibai karantarwa ta musamman ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka sai yake cewa wa ya akhudhu talaba namazij minha dan haka sai ainihin wato ɗalibai su ɗauki misali na daga waɗannan littattafai ma'a ta'arif bi kulli kitabin wa mu'allifihi tare da bayani dangane da kowane littafi da kuma mawallafin shi wato kenan yana son ɗalibai tunda ana karantar da su to su ɗauki ilimi game da kowane littafi da kuma marubucin littafin su samu ilimi akan littafin zama ko kun fahimta Allah ya taimake mu amman babin rada mana yace babi na hudu kuwa faqad zakartu fihi tadrisa na ambaci yadda karantarwa take ne fil tadwina na ambaci yadda karantarwa take ne fil qarnaini a karnuka guda biyu arraba karni na hudu wal khamis da karni na biyar karni na hudu da karni na biyar yaya rubutu yake yaya kuma bayani yake dangane da tsara sunna a wannan lokaci a karni na hudu da karni na biyar jama'a wa zalika fi faslain yace waɗannan bayanai da na yi su na yi su ne a cikin fasli guda biyu al'awwal faslin farko an tadwin game da tarihin rubutu ko fil qarni rabi al-hijri game da yaya rubutu yake a karni hudu na hijira wa fihi faqaratan to akwai gaba biyu anan to bari dan yi mana tarihi jama'a
idan aka ce karni a nan kuma to ya koma yana magana kenan saɓanin wadda na yi ajiya ya koma yana magana dangane da shekaru ɗari ɗari idan aka ce yanzu kamar yanzu hijirar da muke ciki kun ga dubu ɗaya ce da ɗari hudu da talatin da biyu
ko kun fahimta jama'a to yanzu wannan karni na nawa kenan a na sha biyar kenan an gama da sha hudu an shiga na sha biyar don haka yanzu mu muna rayuwa ne a karni na sha biyar
don haka malamin da ya rasu shekarar hijira na da ɗari uku da ashirin da takwas
sai ka ce wannan malamin kamar ibn hibban misali sai ka ce wannan malamin misali nake yi wannan malamin ya rasu a karni na hudu
malamin da ya rasu a hijira na da ɗari biyar da sittin da bakwai sai ka ce ya rasu a ƙarni na shida malamin da ya rasu a hijira na da ɗari bakwai da sittin da uku sai ka ce ya rasu a ƙarni na takwas to ku kiyaye wannan da ke yana da fa'ida to malam yake cewa zai fi magana dangane da yadda ainihin wato rubutu ya kasance a ƙarni na hudu yake wa fiye fakarata ni akwai gaɓoɓi biyu al'ula gabar farko ta'arifin mujazin takaitaccen bayani bi ba'dul kutubul mubayyana da wasu littattafai da aka rubuta game da wasu littattafai da aka rubuta fi sunna a sunna fi hadha qarni a wannan qarni wa hiya sab'atu kutubin littattafai ne guda bakwai ba yana cewa su kadai aka rubuta ba yana cewa daga cikin waɗanda aka rubuta ya tsamo suka shahara suka sanu a wannan ƙarni littattafai ne guda bakwai al'awwal shine sahih na ibn khuzaina to kun ga wannan karatun fa zai ba mu cikakkiyar dama ne duk littattafan da ke mun karanta na hadisi ko ka ce galibi za a ji za a jawabi a kansu to wannan zai ba mu ingantacciyar damar da ni kuma zai rinka ɗauko littattafan ina muku bayani to kun ga littafin ga shi nan ga yadda yake ga bugun ga yiwuwa ƙari a kan maganar da malam ya yi domin malamin nan ya rasu yanzu kamar littafin ibn kuzona da ya magana a kai maganganun da ya gama da ibn kuzona shi ne wannan bugun da muke da shi wannan makaranta to amma an sake wa ibn kuzona wata sabuwar hidima a bara bara ina wanda na so wannan nuska na taho da ita kun ga yanzu bayanan da ya gama da wannan nuska da wanda ya ta hakikinta da menene da matsalolin da yake gani game da taba'ar an samu duk an gyara a wannan sabuwar taba'ar to kaga shi ne abin da nake faɗi object ɗin kenan yanzu kaga sai a ce to kun ji wannan eh to ga ga nuskar da yake magana amma ga sabuwar taba'ar da aka ta hakikinta kun ga kaza kaza kaza kaza don haka duk koke-koken da yake akan wannan taba'a fi ha taharif fi ha sakat fi ha kaza sai ce to ba shi wani malami ya zauna ya bibi waɗannan abubuwan biyu ya gyara su ga bayani ne shi ma yayi a muqaddima ko kun fahimta don haka littafan nan guda bakwai na farko shine sahih na ibnu khuzaima na biyu shine sahih na ibnu hibban ko kun fahimta jama'a na uku shine mustadrakul hakim na hudu shine sharhu mushkilul athar na biyar shine al-mu'jam al-kabir lit-tabarani na biyar kenan ko na shida sunan ad-dara qutni na bakwai sunan al-kubra lil bayhaqi waɗannan littattafai guda bakwai su ne shahararrun littattafai da aka rubuta a wannan zamani a ƙarni na nawa na hudu to zai tsaya zai yi cikakken bayani akai amma bayanin a takaice maka ce cikakke shi ne zai taɓe ko mene ne ake bukata amma kuma komai ɗin ne zai taƙaita ko kun gani alfakaratu saniya gaba ta biyu an kutubul mustakharajat akwai kuma wasu littattafai da ake kiran su al mustakharajat me ake nufi da mustakharaj tukuna tare da cewa mana bayani amma ba ni son ne tun yanzu ka fara shiga duhu abin da ake nufi da mustakhraj shine al mustakhraj afwan mustakhraj littafi ne malami zai rubuta kuma al'imam turmizi ya rubuta littafi imam turmizi da ya rubuta littafin shi gashi nan hadisan nan na turmizi sai a samu wani malami kamar al'allamatu tsofi sai kwashe su sai ya tara su gefe guda ya cire isnadodin sai ya koma yana nemo musu isnadai shi da kanshi ta hanyar shi waɗannan hadisan na turmizi sai koma yana nemo musu isnadodi shi kanshi na kanshi to waɗannan hadisan sai zo sai ya sake ruwaito su da nashi isnadin to amma kuma ta yiwu wajen nashi lafazin sai a rinka ɗan jin bambanci na ma'ana da riwayar turmizi wannan shi yake nufi al-mustakhraj kun ga wani malami gashi yanzu wannan mustakhraj turfi ala jami'i tirmidhi yanzu hadisan da ke cikin tirmidhi ne kaf a cikin wannan littafin amma kuma ba da isnadin tirmidhi ba to me amfanin wannan littafin me ranar su suna da wata fa'ida to ma mu zo mu karatu akai shine misali yanzu al-imamu abu awana ba shi ya al-mustakhraj ala sahih muslim hadisan musulun kaf ya je ya ruwaito amma da nashi isnadan kuma idan har za ka fara fahimta ya kamata ka fara fahimta daga cikin fa'idar ita ce hadisin akalla ya samu hanya nawa kenan biyu da za ka ji bayani a kai kuma malamai kenan ba su barinta ta kwana to kun ji gaba ta biyu kenan zai magana dangane da kutubul mustakhrajat والفصل الثاني فصل نبي خصصته بالتدوين shi na keɓe shi ne domin bayani dangane da rubuce-rubucen da malamai suka yi firkar mukhamis hijiri a ƙarni na biyar na hijira wa qad ishtamala ala mawdu'aini wannan ainihin wato zamani da zan yi magana game da littattafan da aka rubuta to wannan ainihin wato faslin yana ɗauke da maudu'i guda biyu al'awwal maudu'in farko ذكر أهم الكتب المؤلفة أنبتوا
faɗi ko lissafo littattafan da aka rubuta fil jam'i bainal kutubi sitta au biha akwai littattafan da malamai suka rubuta don su sauƙaƙe maka madadin a ce yau sai ka ɗauki bukhari da musulun za ka yi tafiya sokoto sai a sami malami sai haɗa maka waɗannan littattafan guda biyu wuri ɗaya madadin za ka tafi taraba sai ka ɗibi littattafai bukhari musulun abu dauda sai a sami wani malami ya wani littafi da zai ƙoƙarin haɗe su gaba ɗaya su waye guri su zama maka littafi ɗaya irin waɗannan littattafai ba su nan jirgin muna da su a makarantar
yanzu daga hannuna na iya tafi wannan gashi aljan ubayna sahihaini gashi wannan al-lu'lu wal marjan aljan ubayna sahihaini aljan ubayna sahihaini aljan ubayna sahihaini dukkan su tafai ne mabambanta ba ɗaya bane
to zai mana darasi akan su kun ga gaba dai gaba dai cin kanta ake a hankali malamai kenan kai malamai magada annabawa malai yake cewa wasani na biyu ta'arifin mujazun zan yi bayani takaitacce bi salafati kutubin game da littafai guda uku hiya littafan nan guda uku su ne awwalan na farko sharhu sunna lil baghawi littafin sharhu sunna na al-imam al-baghawi zan yi magana akai ثانيا نبي مصابيح السنة للبغوي أيضا شيما مصابيح السنة زي ما جانا أكنش نأكو جامع الأصول لابن الأثير لتافي جامع الأصول مع الإمام ابن الأثير
littafin sharhin sunna ba shi tare da taba'o'in shi guda biyu na al-maktabul islami da na darul fikri in mun zo wannan lokaci za mu bayani sannan masadiru sunna yana can cikin lungun can ba kusa ba sannan jami'ul usul gashi nan
to duk zai mana karatu dangane da waɗannan littafan to kafin fan aka yi karatun ba koma ba ka kai naɗi ba kuma kai ta ƙarya ka je ka ɗan rike wannan bayanin sai kai ma kai ta yi ba ka je ka karanta ne da kanka ka je ka karanta littafan wato ya baka guide ne hint ya ɗan buɗe maka kofa ne sai ka je kai kuma ka karanta littafan sai ka ƙara ganin gaskiya abin da ya faɗi kuma sai ka ga ƙarin ilimi je ne sai ka zama kafin a ce ka shekara talatin kana karatu sai ba ka fara ilimi mai ɗimbin yawa saboda ne saboda ka sadaukar da rayuwar ga wannan harka Allah ya mana taimako malai yake cewa wa fil babil khamis amma a cikin babi na biyar takallamtu an ittijahi tadwin sai na dawo kuma ne magana game da irin yadda rubuce-rubuce ya fuskanta ba'adal karnin khamisul hijiri bayan karni na biyar na hijira wacce irin fuska ce kuma rubuce-rubuce suka fuskanta wanda irin salo aka koma ana rubutu a kan shi wa ja'altuhu faslaini sai na sanya shi wani fasli guda biyu mahattu lahuma waɗannan faslai ne musu shimfiɗa ko share fage bi ta'rifin mujazin da bayani takaitacce da ahwalil alamin islami wani hali ne duniyar musulunci ta sami kanta a wannan lokaci khilalul qurunil arba'a amma a tsawon karnuka guda hudu min alqarnil khamis tun daga karni na biyar ila nihayatul karni tasi har zuwa karshen karni na tara ta kariban wato har zuwa kusan karshen karni na tara wato anan yana ce maka waɗannan wannan karnin karni na biyar ko yayi magana ne dangane da wannan salo ne rubuce-rubuce suka ɗauka a wannan lokacin don a wannan lokacin ne wani bala'i ya ɗarko wa musulmi wannan bala'in sunan shi rauni rauni musulmi duk inda suka sai suka yi rauni a duniya to idan musulmi suka yi rauni a duniya to waɗanda za su fara shan wahala su ne malamai to wannan wahalar da za su fara sha tana da tasiri akan ne akan irin rubuce-rubucen su ka koma ka saurari muqaddimar tafsirin qurtubi da na fara karanta da azumin nan na kawo takaitaccen tarihin al-imam qurtubi qurtubi da kake jin ana qurtubi ba a qurtuban ya rubuta tafsirin shi ba misra ya rubuta yasa a lokacin gwamnatin su ta yi rauni kiristoci sun kifar da gwamnatin ta musulmi suna ta kashe musulmi to waɗanda aka fi nuna da kashewa su ne malamai gudewa ya yi ya dawo ƙasar masar a nan ne ya rubuta wannan littafin to ko kun fahimta mas'ala ta biyu wasu mas'aloli da suka ɓullo na fara ƙarfin da kiristoci suka fare a waɗannan irin zaman nan da kuma wasu ƙabilu na tatar waɗanda ko su da'awar sun musulunta ko ba su da'awar sun musulunta ba su kawai su suke su mamaye duniya tatar wasu nau'i ne kamar ka ce kamar nau'i ne na chinese ba abin da suke so su kuma sai su mallaki kowa kowa ya zama a ƙarƙashin su kuma suna da'awar su musulmi ne to yanayin rubuce-rubuce a wannan zamani ya canza don haka malam yake sai ya shimfiɗa ga waɗannan fasalai guda biyu ta hanyar kawo takaitaccen tarihin halin da duniyar musulunci ta shiga a waɗannan karnuka na hudu dangane da abin da ya shafi rubuce-rubuce ke nuna cewa zalika fi fakar taini waɗannan bayanan na wani yi su a cikin gaɓoɓi biyu ne al'ula gaɓar farko an ahammul mihan kun ji ko game da mafi muhimmanci ko manya-manyan jarabawa wal fitan da fitintinu allati wajahatul muslimina wadda ta fuskanci musulmi umuman a baki daya da ahlus sunna khususan da kuma ahlus sunna musamman ku duba jama'a idan muka je daidai wannan wurin malam zai koma zai mana tarihi ne a wannan lokacin ne za ku gane muhimmancin littafin al-bidayatu wan nihaya ta al-imam ibnu kathir a wannan lokacin za ku gane muhimmancin littafin tarihul islam na al-imam az-zahabi fitintunu da suka ɓarko wa musulmi gaba ɗaya da kuma fitintunun da suka ɓullo wa ahalus sunna me yasa aka ware ahalus sunna a kowane zamani bala'i ya tashi samun al'ummar musulmi zai same su gaba ɗaya to kuma suna ainihin wato hallaka musulmi suna son rusa gwamnatin musulunci kaga yanzu bala'in ya shafi kowa da kowa ko to sai a samu wasu kamar 'yan shi'a sai su yanke kuma sai su sake haɗa kai da waɗancan kiristoci sai su ƙarfi su 'yan shi'a sai kuma su dawo su amfani da wannan ƙarfi da suka yi su yanzu ba ruwansu da 'yan ɗariƙu da khawarij a suwaye matsalar su ahalus sunna sai kuma su ta kashe ahalus sunna sai zama kirista ya kashe ahalus sunna dan shi'a kuma ya kashe ahalus sunna dan haka kun ga matsalar ta shafi musulmi gaba ɗaya shi kirista duk inda ya ga musulmi zai kashe shi ahli sunna ne ko ahli menene shi kuma dan shi a ahli sunna ne kawai target din shi dan haka malam yace a wannan yanayin zan tsaya in yi magana dangane da fitintunu da jarabawa da ta afkowa musulmi gaba ɗaya sannan da kuma wadda ta shafi ahli sunna su kadai ko kun fahimta jama'a yanzu ku dubi duk kashe malamai da ake dinnan kakkaf malaman ahli sunna ne ake kashewa ba wani malami dan bid'a da yake target ne da yake a cikin list malaman ahlus sunna ne to in kuma ka koma bangaren kiristoci fa da malaman na ahlus sunna da na yan bid'an dukkanin su kuma kiristoci sun fuskance su to wannan fasali zai tsaya zai bayani akan waɗannan jarabawa mafi girma da manya-manyan fitintunu waɗanda suka fuskanci musulmi gaba ɗaya da kuma waɗanda ahlus sunna kaɗai suka fuskanta wasaniya gaba ta biyu an juhudul ulama wani ƙwazo ne malamai suka yi dangane da me fi muqawamati hadhihi fitan game da tunkarar waɗannan fitinoni wal mihan da waɗannan jarabawa a nan ne zaka ji al-imamu zahabi Allahu akbar yace shekarar shi sha shida a lokacin da fitintunin suka zo na tatar yace dan haka su ɗalibai ne ƙanana yace manya-manyan malaman musu ibnu taymiya yace haka za ga malaminmu ya naɗe alkyabba ya cusa ta a tsakiyar shi yana ainihin juya abin nan majaujawa igwa yana harbawa mana malamai ne na musulunci fitina ta zo malaman ahalin sunna ba zama suka yi suka ce to shikenan suka yi ta ɓoyewa suna kuka ba imamu zahabi ya ce ashe yadda ibnu taymiya yake gwarzo a karatu haka yake gwarzo a fagen jihadi yace sarki ya tabbata ga Allah abin da ya kamata kenan malaman ahlus sunna za ku ji da harafin shi imamun zahabi za ku ji yana rubuta ya ce shi sanda matsalar ta faru shekarar shi sha shida a duniya su ibnu taimiya ne manyan malamai su ne dattawansu a lokacin Allahu akbar Allah ya gafarta musu baki daya ya ce to zan faɗi irin ƙwazon da malamai suka yi domin faɗa da wannan ainihin fitintunu da kuma faɗa da irin waɗannan jarabawar to ba kuma faɗa na haka ba fa kaɗai sun koma sun yi rubuce-rubuce a kai sun yi rubuce-rubuce a kai wa ibrazu juhudi ahli sunna fi zalika zan kuma fito da ƙwazon da ahli sunna suka yi wajen wannan faɗa da waɗannan fitintunu ma'a bayani annahum kanu humul munqad a humul a ko humul munqaba ba'da Allah lil muslimina ma taraddaw fihi min al bid'a wal khurafat wa jami' al inhirafat yace tare da bayani akan cewa su ahli sunna dinnan sun kasance su ne al munqaba ba'da Allah lil muslimina wato bayan Allah ko kun fahimta bayan kwatar da Allah yi wa musulmi to ahli sunna ne suka kwaci musulmi mimma taraddaw fihi min albida na daga ainihin wato bidiyoyin da suka kwararo wa al'ummar musulmi wal khurafat da abubuwa na shirme da bankaura wa jami'il inhirafat da kuma dukkanin ainihin karkata baki daya yanzu jiya wani malami ne ya zo rina masanin alkur'ani ne mahaddacin alkur'ani yana ta kuri da ɗalibai da kaza da kaza daga cikin karamomin shi da yake faɗi da shi da ɗaliban nashi fa jama'a wai ba a iya ɗaukan su hoto ina cewa ne bai da waya ne bai da waya wai duk na'urar bature ya rike wai kwana uku sai ta lalace wai hoto ma an ɗauke shi hoton ba a ƙarya ne sai hoton ya bata ba a iya ɗaukan shi hoto sai dai a maka ne yana wannan maganar yana wannan magana wanda muke tare da shi sai dauke shi hoton bai sani ba ga hoton a hansar dina yanzu a jiya nan aka yi wannan da la'asar ba wai saboda tsabar karama kamera ma ba ta iya daukan shi hoto in ma ta dauka hoton baya tsaya yanzu wannan menene ƙarya ce khurafa ce amma za ka je ka samu wasu sun yarda akan haka kuma suna mutuwa akan haka to suwa yake kwatan musulmi daga wannan bala'in sai ahlus sunna to idan kuka yi shiru saboda tsoron zargi kun zama yan bid'a na haka ahlus sunna ba sa shiru in barna ta zo ba sa shiru ku kiyaye wannan ahlus sunna ba sa shiru in barna ta zo in ahlus sunna ba su bayyana ta ba duk wani mabarnaci yana kara ga wani mabarnaci ina son ka kiyaye wannan duk inda dan bid'a yake ba za ka taɓa jin yana raddi akan wata bid'a ba amma zai raddi akan ahli sunna ba za ka taɓa jin ɗan ɗariƙa yana raddi akan shi'a ba ba ko za ka ji ɗan shi'a yana raddi akan ɗariƙa ba kai ku hira ba za ta haɗa ka a matsayinka na ahli sunna da ɗan ɗariƙa ya saki jiki ku magana akan ɗan shi'a ba ko kuma ɗan shi'a ya saki jiki ku magana akan ɗan ɗariƙa Allahumma illa nadiran amma a galibin halayen su ne wa junansu kara don haka za ga duk mashayi da karuwa da ɗan caca za ga daba su takan zama ɗaya sai da gidan da ake karuwai nan ake zuwa caca nan ake zuwa shaye-shaye to ɓarawo ma sai kaga in yaje can zai samu ɗaki a gidan shi ba wanda ya san aikin shi da daddare yake fita za a ba shi ɗaki a gidan ita kuma karuwa ce za a bata ɗaki shi kuwa shagon za a ba mai sai da giya saboda duk tafiyar su ɗaya amma an ka zo ka ce to kai za ka rinka yin islamiyya ne a shagon ka yarda kai islamiyya a shagon cikin gidan kuma karuwai ne da barayi za a ce a'a ko nawa za ka bayar za a ce a'a saboda ƙarshe abin ba zai yiwu ba ne idan kun gane wannan da kyau saboda haka yan bid'a jama'a sun tinkari addinin musulunci da lalata shi a lokacin to bayan kwatar da Allah maɗaukakin sarki wa musulmi to sannan sai kwazon ahlus sunna to ashe bai kamata a manta da wannan kwazon a duniya ba ya kamata a yi ishada a bayyana shi a faɗi wannan alheri suka yi sun rubuta sun faɗa da baki sun kira taro sun yi muƙabala sun tattauna duk ahli sunna sun yi wannan aikin shine malam yace sai yayi wannan bayanin ko kun fahimta na'am ya faɗa ya faɗa mini ya faɗa ya ce lokacin na ce su zauna su jira ni ne har Allah Allah yake kada in kira su masu ya ji wannan karatun tuku to duk su ne kuma suke batar da mutane kuma manya-manyan ƙasan nan durin shi suke tafiya domin tsibbu da sauransu to domin za ku gane ƙasa ta samu matsala ƙarya ce ya nan take sanda yake ƙaryar ne fa bai sani ba wani ya sa kyamara ƙyal ya ɗauke shi kuma ga hoton yanzu a aljihuna a cikin handset yanzu akwai ƙarya ma mai sauƙin a ƙure irin wannan wai a ce wai duk wata na'urar bature wai in ka riƙe ta za ta lalace kwana uku Allah musuru ne da kai su duk wasu abubuwa ne amma haka aka gina mutane jama'a a ƙasan nan haka aka zo fa sai a ɗauki hoton kaulaha sai a je sai a sa shi ya fita a shafi ɗaya amma sai ya rabu biyu sai a zo ana yawo da shi a jos ake zuwa ake haka a lokacin jos dai kawai ake da wuraren yin haka studios na yin haka sai a zo ana yawo ana cewa ku dubi saboda karama shehu har rabuwa biyu yake yi nawa ake sai da wannan hoton sile ake sayar da shi sile menene darajar sile a 1965-1966 lokacin da kalha ya zo kasar nan ka binciki darajar sile me da me za ta sai maka wanda a yanzu aka gan shi da girma ko da daraja haka ake sai da shi saboda ba hoton shehu ya rabu to waɗannan su ne abubuwa na khurafat waɗanda suka danno wato in waɗannan suka danno wa musulmi jama'a musulmi sukan zauna ne fa su zama useless sun ba su da amfani ba sa iya ba sa iya hassala komi saboda duk sanda ka zauna khurafa da bid'a ta riga ta mamaye kwakwalwarka to duk wani abu fa da ba wannan ba ba za ka yi kokari a kan shi ba to ita kuma khurafa da irin waɗannan abubuwan wasu mutane ne na musamman ake keɓewa amma ilimi fa kowa sai tashi ya nema don haka za ku ga yanzu ku shiga ƙauyukan nan da ke kewaye da mu zaria yana cikin haɗari sai ka je ka ga ƙauye musulmi ne a ciki amma ba abin da ke cikin kwakwalansa sai khurafat da shirme sai kaga a ɗan wani gefe akwai wasu maguzawa sun zo sun shiga addinin kirista su sun bar duk wannan khurafat sun koma bature ya dora su akan ilimi kaza ilimi kaza ilimi kaza ana nan sai ku ji dan da suka haifa ya zama medical doctor dan da suka haifa ya zama lawyer dan da suka haifa ya zama kaza mu kuma waɗannan khurafat din suna nan sun hana mu ci gaba ku je ku kewaye ƙauyukan zariya ɗin nan ku gani kasu nan kana wuce su hanyar kano sai ka je ga nan ga masallaci masallacin ba ci gaba musulmin ba ci gaba ba wayewar kai addinin ba san shi ba karatun ba su iya ba su kuma waɗannan an zo an gina coci ana kallon su ana cewa arnan banza maguzawa an yi musu dariya bayan kwana kaɗan aka zo tsaye da ɗan house of assembly sai ce ɗan su za a zaɓa saboda shi ne yake da qualification a daidai lokacin da ake cewa minimum qualification yanzu shine diploma ɗansu yana da digiri su kuma waɗancan cikin 'ya'yansu ba wanda suka yadda suka saka firamare sai za su sai zuwa ce arnan zanga arnan yofi eh an yi murɗiya kawai yau ba dole a yi murɗiya ba kuka fara murɗa addinin musulunci ba imani da kurafa Allah ya kiyaye mana yake cewa amma faslul awwal yace amma fasli na farko faqad tabammana al-kalama ko عن الكتب التي ألفت في موضوعات خاصة محدودة yace shi wannan fasli ya tattaro magana ne game da littattafan da aka rubuta su akan wasu matsaloli na musamman kuma mahaduda waɗanda aka yi musu iyaka misla kamar kutubul mawdu'at littattafan da aka rubuta na mawdu'at kun ji wata hidimar kuma waɗannan kutubul mawdu'at su ne littattafan da aka rubuta aka tattara hadisan ƙarya kamar الموضوعات الكبرى تاع الإمام عبد الرحمن بن الجوزي اللآلئ الموضوعة في الأحاديث الموضوعة الإمام السيوطي تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة تمالا كناني ابن طاهر المقدسي تو إلى إلى وأن اللي تتفهم su littattafai ne waɗanda an rubuta su ne don a yi magana dangane da hadisai na ƙarya to malam yake su ne nau'in farko da zai magana a kai
ko kun fahimta jama'a to kun ga wannan zai kai mu zuwa ga littattafan malam nasiru dinil albani a wannan zamanin da ya rubuta mafi girma ita ce silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a da ba'if na sunan abi dauda da ba'if na sunanin nasa'i da ba'if na abin nan da makamantar tafai irin waɗannan waɗanda ake samun hadisai ba'ifai da mawdu'ai za mu tattauna akan waɗannan insha Allah ta'ala sai kuma yace kutubul ahkam
littattafan ahkam sun kuma irin su bulugul maram an gane bulugul maram muntaqal akhbar
matnin nail al-awtar umdatul ahkam al-kubra da as-sughra duka za a zo a yi magana akan waɗannan za a yi magana akan littafin al-muharram na al-imam ibn abdul hadi da makamantansu duk za a yi magana akai akwai su asharat ɗaruruwansu da malamai suka rubuta suna nan sannan kutubul gharib sannan sai kuma littattafan gharib su ne gharibul hadith waɗanda ke fassara kalmomin da ba a saba jin su ba a cikin ainihin hadisi
a ce gharibul hadis na al-imam al-harawi gharibul hadis na al-imam ibn qutayba gharibul hadis na al-imam abu ishaq al-harbi an-nihayatu fi gharibul hadis ta al-imam ibn al-asir الزمخشري الفائق في غريب الحديث غريبي القرآن والحديث الإمام أبو نعيم الأصفهاني ودنا التفي ذا جاسو جزء أزو أي مجانا أكنسو من جزء لتتفيني أكن غريب to duk za a zo a yi magana a kansu me amfanin su ya suke to don girman Allah jama'a wanda ya koyi ilimi a bisa wannan manhajiyar tsakani da Allah ba wulakanta kanshi zai yi ba ya je ya saka kanshi cikin waɗanda ba su yi wannan karatu ba su ta hayaniya a kiyarda a tattauna mas'ala ilimi saboda in aka da za a tattauna mas'ala ilimi sun tabbatar dole su shiru don haka kullum nake cewa ya kamata mutane su gane mu a darul hadis ba makaranta ce ta siyasa ba a makaranta ce ta ilimi kawai ma'ana academic sai dame mu harka karatu harka ilimi ne kawai ya dame mu to shikenan in ya zama kai kuma dan siyasar addini ne ma'ana mu academicians ne na addini masu kokarin harka koyon karatu ne na addini to kai kuma in ya zama dan siyasar addini ne yau wani ya musulunta za a je kotu za a yi rikici gobe wance ta auri wani an ce ba a yarda ba za a kashe aure ba mu ce maka wannan abun ba amma mu ba za mu haka ba za mu shiga ba to kai kuma da ka shiga muna cewa Allah ya taimake ka to kuma karka ce dole fa mu ko mu bar wannan harka wannan harka ba za ta haɗu da irin wannan ba ne ba za ta haɗu ba ko kun fahimta saboda haka in mun rike wannan janibin kai kuma ka rike wancan ba za mu ce dole ka dawo nan ba ba kuma za mu ce mu ma sai mun koma wurinka ba amma kuma ya kamata kai ka san in aka zo magana ta ilimi to baka da ta cewa kuma kamar yadda mu kuma in aka zo magana rigingimu mu ba mu da ta cewa ko kuwa kenan an raba dai to malam yake cewa za a yi magana dangane da kuma rabi'an kutubu targhibi wa tarhib littattafan at-targhib wa tarhib anan ne za a tattauna game da maganar littafin al-Imam al-Munziri yaya tarihin shi yake yaya tarihin littafin menene ya faru bayan ya rubuta littafin waɗanne abubuwa suka biyo baya wai ma a ina ya rubuta littafin duk za a yi magana sannan wal faslu thani fasli na biyu na wannan ainihin wato gaba za a yi magana an kutubul mawdu'at ash-shamila al-amma sai kuma littattafan da suka tattaro wasu mawdu'ai waɗanda suke sun tattaro ko ina kuma sun game gaba ɗaya mislu kutubin atraf kamar littattafan atraf littattafan atraf ɗin nan ga wasu littattafai nan kaga ma mun darasi akai kwanaki ba abin nan ba kwaso su don ku fahimci su kuma menene ma'anar su waɗannan littattafan atraf su kuma suna ƙoƙarin bayyana farkon hadisi ne misali yanzu hadisin innamal a'malu bin niyyati ban san wanda ya fitar da shi ba to yanzu yaya zan yi in gane wanda ya fitar da shi sai in ɗauki wannan littafin gashi qurratul ainaini fi atrafi sahihaini yanzu duk hadisan da ke cikin bukhari da muslim ga farafin su ga gefen su sai a ce maka hadisi mai lamba kaza misali hadisu anas bin malik سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجهش شقه الايمن gashi nan sai ya ce maka wannan hadisin tarafuhu gefen shi yana nan a raƙami na 483 gashi nan a cikin sahih muslim gashi nan kaza kaza kaza kaza sai a faɗa maka littafin da yake da lambar da babin da sauransu kun ga wannan littafin kenan wannan littafin gashi akan bukhari da muslim ne malam muhammad fa'ad abul baki wani ba misri ne yayi shi sa'an nan dubi mawsu'atu atraf al hadith an-nabawi wannan littafin mujalladi goma sha takwas ne kaga wannan gashi bari tukuna mai magana wannan na al-imam al-mizzi wannan shine yafi shahara gashi daga makarantar ibn taymiya tuhfatul ashraf bi ma'rifatul atraf waɗannan duk littattafan hadisan nan da kake ji bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasa'i ibn majah dara qutni bai haƙi gaba ɗaya in kana neman wani hadisi sai ce maka hadisi kaza a wuri kaza yake hadisi kaza man salla alayya salatan wahida gashi sai lissafa nasa'i ya fitar da shi a amal yawm wal laila an wani an wani an wani an wani gashi nan sannan daga baya bayan nan aka zo aka buga kuma wani tumbin giwa wanda daga bayan nan aka rubuta shi gashi nan kusan guda ashirin ne mujalladi sha tara ka gan shi nan gashi ibn hajar mai bulugul maram da yayi shi shi ma amfanin shi kenan gashi littafi ne na atraf gashi ittihaful mahara bil fawaid al mubtakara min atraf al ashara littattafai guda goma shi kuma ya ware banda waɗannan littattafai guda shida da musnad da sauransu duk ya hada su su yawa atraf me amfanin waɗannan littafan kaga a da kana kallon littattafan kawai kamar irin kallon da dan giwa yawa alƙalin nan dan giwa ne ko dan giwa zuru yace in ya dube ni ban san abin da yake in na dube shi shi yayi laifi ne amma ka aka kai shi wurin alƙali alƙali ya larabci shi kuma ya turanci ai yayi Hausa in ya kalli alƙali yana magana bai san me alƙali ke faɗi ba in alƙali ya kalle shi magana shi ma bai sani ba shine yanzu kana kallon littafin sai ka ce to wannan kuma ko a kan me ko Allah bai kai ba shi littafin bai san yaran da kake faɗi ba kai ba baka san yaran da kuke faɗi ba ba ai muku aure ba ba communication ko kun fahimta jama'a to za a yi magana game da waɗannan littafai sannan sai ka ji kuma aka zo aka samu wani bayahude ba faranshi bayahude ne na faransa shi kuma sai zo rubuta al-mu'jam al-mufaharat li alfaz al-hadith an-nabawi ya bi duk irin waɗannan hadisai gashi nan yayi mujalladi takwas sai mun zo za a yi magana akan wannan littafin da yaya aka har kuma musulmi suka da suka karbe shi amma ba yahudi ne yayi shi kai malamai ai malamai suna aiki jama'a Allah madaukakin sarki to za a yi magana dangane da littattafai na ainihin atraf insha Allah za gane amfanin su saboda ana magana ne dangane da littafan hadisi to bincike zai iya kama ka wani lokaci abu ya turke maka sai ka yi amfani da su da ƙarshe dai sai malam yake cewa wa takhrij da kuma littattafai na takhrij me yake nufi da littafan takhrij wani malami ya rubuta littafi ya zubo hadisai a ciki amma bai bayyana matsayinsu ba sai wani malamin hadisi ya taso daga baya sai ta bayyana inda aka fitar da su da kuma matsayinsu misali ga wani littafi da wani babban malami mutumin kasar somaliya ya yi ba shi can ainihin nasibin raya bari in dan miƙe in je wurin dan ku gan su da kyau nasibin raya kun gan shi wannan littafin mujallabi hudu ne littafi ne al-imam rafi'i al-kabir ya rubuta ya na fiqhu amma sai ta kawo hadisai baya bayyana matsayin su sai wannan malami buzu ne mutumin kasar somaliya yau shekara ɗari takwas ya tashi wannan aiki kaga wannan kenan sannan dubi wani littafi nan fi zilalul qur'an da ka sani na sayyid qutb hadisan da yake kawowa shi sayyid qutb shine aka samu wani malami alawi as-saqaf ya bi takhrijin su kaga aiki ba littafin al-halal wal haram na qardawi kaga albani ya takhrijin shi gayatul maram fi takhrij ahadith manar sabil sannan in ka sake tafiya sai kuma littafin ainihin shi irwa'ul ghalil din ka gan shi littafi ne na fiqhu wanda ibnu duwayyan ibnu duwayyan ya rubuta shi na hanbaliya ya cika shi da hadisai shine bin ba zai roki albani don Allah ya ayi takriji ya samu ya takrijin shi gashi nan mujalladi tara duk da kai rasa to sa'an nan sai kuma ka sake dawowa dubi littafin al-muharrar na ibnu abdul hadi gashi nan at-takhrij al-muhabbar al-hafif albajirin albaniyai salim ibn eid al-hilali littafin azkar na al-imam an-nawawi gashi na ta'ijul azkar fi takhrij ahadith al-azkar ibn hajar yayi malamai fa kenan to sa'an nan sai kuma me sai a koma sama kaɗan ga littafin at-talkhisul habir littafin da aka fi sanin shi da at-talkhisul habir kitabut tamil shi kuma talkhisi ne na takhrijin hadisan ainihin shaykh al-wajiz wanda ainihin ibn hajar yayi shi gashi mujalladi shida sannan sai ainihin al-badr al-munir fi takhrij al-ahadith wal athar al-waqi'a fi sharh al-kabir littafin al-sharh al-kabir gashi can mai yawa wannan littafi yana da hadisai zankama a cikin shi gashi wannan malami ya zauna ya aike shi to yanzu waɗannan littattafan yaya suke yaya za ka amfana da su
kama za ka yi dukkan suke jira kuma ba ku ji ban Allah ya sa baka jin matsalar karatu ya zama jikinka shi kenan fa za ka ɗiba wa kanka ne cewa a wata uku za ka karance littafin irwa'ul galil shi kenan ka karance shi baka da matsala shi kenan take ta karancewa a hankali amma abun ba zai yiwu ba ne a haɗa gudu da su saduwa wai ka gwada in ka fita ka sheƙa da gudu kuma kana so saduwa wanka ka gani zai yiwu to wannan harkar ba za ta yiwu ba ne ka je ka shiga wasu harkoki ba zai yiwu ba sai dai ko ka tare a can ko kuma ka dawo nan to kun ji wannan kenan wa zawa'id to sai kuma littattafan zawa'id su kuma littattafan zawa'id littattafai ne waɗanda ku ji malami zai zo ya ɗauki alƙalamin shi mai albarka sai ya dubi wani littafi kamar me kamar littafin annasa'i littafin sunan nasa'i yana ɗauke da wasu hadisai waɗanda waɗannan hadisan ƙari ne akan hadisan da ke cikin bukhari da muslim to da haka sai ga wani malami ya zo ya ce zawa'id a zawa'idun nasa'i alal bukhari zawa'idun nasa'i alal bukhari ƙarin da kun fahimta ƙarin da imamun nasa'i yake da shi na hadisai akan na bukhari to yanzu kun ga wannan ya yi targetin littafi ɗaya ne ko to wani sai ce zawa'idul ashara ƙarin da littattafai goma suke da shi na hadisai wanda gaba ɗaya bukhari bai da su to kun ga nan kuma su ne ga su inda muka tara su nan duk kutubun zawa'id ne jama'a kaga ga mafi shahara daga ciki shine majma'u zawa'id wa manba'u fawaid ga wannan akalla bara da ko guda uku bara ta fi da na hudu ina muka dosa kaga yanzu wannan zawa'id ne na ibnu maja zawa'id na ibnu maja alal kutubil khamsa wasu hadisai da ibnu maja yake da su ƙari akan bukhari muslim abu dauda nasa'i da tirmidhi to shine malam busiri ya ware suna sai al-matalibul aliyah بزوائد المساند الثمانية ma'ana musnad musnad da kake ji na ahmad na abu ya ware guda takwas waɗanda suke ƙari ne akan littattafan hadisan nan da aka sani guda shida bukhari muslim abu da tirmidhi na sai ibn maja sa'an nan sai kuma me ithaful khiyara al mahara bi zawaid al masanid al ashara musnad guda goma wani ƙari ne suke da su su kuma akan waɗannan littattafai waɗanda suke shahararru wannan ibn hajar ne yayi al-matalibul aliya bil masani bi zawaid al masani bi samaniya wannan kuma fa shi busiri din ne da yayi shi to sa'an nan sai kuma ne sai majma'ul baharaini fi zawaid al mu'jamaini mu'jamul kabir na al-imam tabarani da mu'jamul saghir ai da mu'jamul awsat waɗanne hadisai suke da shi ƙari afwan mu'jamul awsat da mu'jamul sahir waɗanne hadisai suke da su ƙari akan ainihin hadisan mu'jamul kabir sannan sai ghayatul muqsad fi zawaidil musnad gashi shi ma har wayo alhaitam yayi shi to sannan sai majma'u zawaid wa manba'ul fawaid shine aka fi sani wannan to yanzu waɗannan littafan me amfanin su ashe kun ga jama'a in muka tara waɗannan littafan a bango in ba a yi irin wannan karatun ba gaskiya daga ƙarshe fa dubaru za a yi ta yi ko kun fahimta to Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to sannan sai kuma ya ce wa zawa'id ko sai ya ce wal majami' da kuma littattafan majami' da za a ce majma'u kaza ko kuma a ce jami'u kaza misali yanzu dubi jami'ul masanid jami'u ko al-musnadul jami' ko kuma ka ga littafi an sa mishi al-jami'ul kabir nawa na al'imamu a tirmizi menene ma'anar littafin aljami' menene bambancin shi da littafin sunan ne bambancin shi da littafin sahih ko kuma yanzu ka ga littafin mai risala ɗan ƙaramin littafi ne sai ka ji ce mishi kitabul jami' me ake nufi da littafin da zaka ga an sa mai aljami'u kaza aljami'u kaza ko kun fahimta dubi aljami'ul kabir na siyuti aljami'u sagir na siyuti me ake nufi da waɗannan littafan ko kun fahimta to insha Allah wa nahawi ha yace da makamantan littafai irin waɗannan sai yace wa la'allahu bi hadha al-bayan al-mujaz wa la'allahu bi hadha al-bayan al-mujaz yace me yuwa da wannan takaitaccen bayani amma tabammanahu hadha al-kitab wanda wannan littafi zai zama ya tattaro shi wannan littafin namu ya tabayyana murad min min al-unwan me yiwa waɗannan bayanan da na yau na baya kun ji su ko me yiwa za su bayyana maka menene muke nufi da tadwini sunnatin nabawiyya nash'atuhu wa tatawwuruhu ba sunan littafin da muke karanta ba kenan to kaga ashe waɗannan bayanan in aka gama maka su me yiwa zaka gane me ake nufi da rubuta sunnan annabi tarihin da aka fara da kuma yadda salon da ya rinka ɗauka wa ba'ad sai ya ce fa hadha talkhisun mujazun wannan fa takaitaccen bayani ne wanda na yi shi a takure a takaice litilkal juhud ga waɗancan ƙwazo alkhayyira wanda yake ƙwazo ne mafifici almubaraka mai albarka allati qaddamaha salafuna salih wanda magabatan mutanen kirki suka gabatar abra usurihi a tsawon waɗannan zamunna na wannan ƙwazo al-mukhtalafa waɗanda suke mabambantan zamunna fi hidimatul islami umuman game da yi wa musulunci hidima a baki ɗayan shi wa sunnatul mutahhara ala wajihil khusus da kuma sunna annabi musamman ita hidimar musulunci aka yi wa amma ta ɓangaren me ta ɓangaren sunna wa fil khitam yace daga ƙarshe أحب أن أنبه على الأمور التالية زنسو إن يفتكروا جواس أينهن الأمر قاسما سزوا أولا نفرق أن سبب اقتصاري على القرون التسعة الأولى dalilin takaituwa ta a kan shekaru ɗari tara na farkon musulunci ko kun fahimta kun san ya ce tarihin rubuta suna daga shekara ta hijira farko da ƙarni na farko zuwa karni na tara to amma shi kuma wannan malamin ya rayu ne daga karni na sha hudu har zuwa karni na sha biyar din nan to tun da kuwa ya rayu ne a irin wannan zamanin me yasa bai yi tarihin har zuwa zamanin shi ba kaga za ka iya wannan tambayar to yace dalili na na takaituwa a shekaru 900 na farko huwa annahu lam yu'adda fil usur taliya la ko لم يعد في الأصول التالية هو أنه آآ هو ما لأنه بني آآ كسورة يا جماعة أن سبب اقتصاري على القرون التسعة الأولى دليلنا نتكيتوا الشيكرو دليتر نفرقه هو أنه لم يعد في الأصول التالية لها تجديد wal abdikar wato ba a samu bayan waɗannan ainihin wato zamunna da suka biyo baya ba ba a samu wani sabon aiki ba ba a samu jaddada aiki ba ba a kuma samu wani sabon aiki ba shine huwa annahu lam ya'ud fil usuri taliya laha tajdidin wa ibtikar ba a samu sabunta wani abu ba daga shekara ta ɗari tara ɗin nan daga ƙarni tara ɗin nan ba wani sabon abu da aka zo da shi ba kuma wani jaddada wani abu da waɗancan suka yi da aka yi amma don karka ce me yasa zai faɗa haka tun ƙarshen muƙaddimin za ka ji ya ce sai ayyukan da Ahmad Shakir suka yi ta yi da su Nasir Jinal Albani in karka ce to waɗannan malaman fa tun daga wannan lokacin jama'a ilimin sunna sai mutu littattafan ma gaba ɗaya aka daina buga su ahlus sunna suka damfare da yawa aka koma bid'a da lalacewa da matsala da sauransu don haka ba wani abu da aka tsinana sabo babu kuma wani aiki da aka yi na sabunta da jaddada wani tsohon aiki tun daga bayan wannan zamani to kagan ka ce za ka yi tarihin wannan lokacin me za ka faɗa ba komai da aka yi kun gane sai ce wa ma kana min juhudin fi khidmati sunna ba'da zalika yace duk wani kwazo da aka yi na yi wa sunna hidima bayan wannan zamani inna ma huwa bi musabati takrarin kawai maimaitawa ne a matsayin maimaitawa ne da juhudi sabiqina da kwazon waɗanda so gabata au khidmatin laha ko kuma hidima ce aka yi ga kwazon magabata bishuruhi ta hanyar yin sharhi wa talhisat da kuma yin talhisi a ce za a takaita aikin da suka yi wa ta'aliqat da kuma ta'aliki wa nahau zalika da makamantan haka amma ba wani abu wanda za a ce an yi wanda ba a gwada daidai da nasu misali babanka ya gina gidan ƙasa bayan shekara hamsin sai kwanta ya rasu ba abin da kai wannan gida sai dai in damuna ta to sai ka yi yaɓe yanzu aka zo ana tarihin ƙara gidaje a anguwar me amfani a tarihin ƙara gidaje ba abin da aka ƙara a anguwar sai dai ana yaɗe waɗanda kenan to kuma yanzu ana magana ne akan tarihin gina gidaje shidda shekara hamsin da ta gabata da yanzu gida ya ƙaru bai ƙaru ba sannan a waɗannan shekarun ko filasta ba kai ba balle a ce ka jaddada me kai kayi ta rike shi ne ya tsaya yadda yake kawai jama kun fahimta don haka malam ya tsallake waɗannan zamun nan saniyan dalili na biyu annahu kanat hunaka juhudun mukhlasa wa mubaraka yace to amma fa kuma ya kamata ka san akwai ƙwazo waɗanda aka gabatar cikin ikhlasi da albarka li ulama il hind ga malaman ƙasar indiya ba'dal karni tasi bayan karni na tara da khidmatis sunna da hidimar sunna kun san jagoran wannan aikin al'allamatu dihlawi malami ne na sunna ya zo ya fara tun yana yi a ƙofar ɗakin shi ma'ana a tsakar gida ɗalibai za su zo su taru da safe karatu ya bunƙasa haka fito ƙofar gida daga nan haka samu fili aka ce to a makaranta daga nan yau sai da aljami'atu salafiya da ke indiya wannan shine malam yace ba za a manta da wannan aikin nasu ba malaman kasar indiya wa zalika min khilali inayatihim bi kutubi salaf wannan ko ya faru ne yayin da suka ba da kula ta musamman ga littattafan magabata riwayatan wa sama'an da wajen riwayarsu da wajen jinsu wa sharhan da wajen yi musu sharhi wa ta'aliqan da kuma yin ta'aliki wa na'u zalika da makamantan haka yanzu dubi sharhin turmizi sharhi ne aka yi wa turmizi wanda ba a taba yin shi ba malaman kasar indiya ne suka yi shi malam muhammad abdulrahman ibn abdulrahim al-mubarak furi wannan malamin ya zauna ya yi wa sunan turmizi sharhin da ba a taba wa turmizi sharhi irin shi ba shine tuhfatul ahwazi malaman indiya ne sannan shamsul haq al-abadi ya yi aunul ma'abud sharhi ne na sunan abi dawuda ga shi nan sannan ga sharhin bazlul majhud indiya ne ya yi shi kun gan shi gashi bazlul majhud sharhi na ainihin abi dawuda ne to duk waɗannan na daga cikin alkhairai wanda yake malaman ƙasar indiya suka gabatar bai kamata a manta da su ba ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu a nan zan iya tuna ga wani rubutu ba wannan bane ba za ka yi gashi na shi wanda tarihin malaman ƙasar indiya ne gashi al'ila biman fi tarihin hind min al'alam mana shela ko sanarwa ko ilmantarwa game da tarihin malamai manya da ke kasar indiya littafi ne mujalladi uku gashi nan muna da shi a makarantar nan a nan cikin ka karanta ba da sunayensu tarihinsu kwazon da suka yi don haka malaman kasar indiya sun ba da gudunmawa da hidima ta musamman daga bayan waɗannan zamunna to don haka malam ya ce ba za a manta da wannan kwazo nasu ba hafirin riwaya za ku ga suna riwayar littattafai da isnadin su yanzu wannan malami al'allamatul mubarak fori mai sharhin tirmidhi yana da riwayar isnadi har zuwa ga imam tirmidhi da yarwaito littafin to sun yi wannan aiki wa ala ra'asi tilkal kutub yace to a sama da waɗannan littattafan allati itanat allati itanau biha al-kutub sunna daga cikin tafan da suka lura da su ha al-kutub sitta akwai littattafai guda shida sun ba su muhimmanci kwarai da gaske sun ba su muhimmanci kwarai da gaske daga ciki akwai sharhin sahihu muslim sharhin muktasar na sahihu muslim na dauke shi baya wurin nan wanda ainihin malam siddiq hasan khan ya yi shi mai littafin sharhin durrul bahiya indiya ne wannan malamin to sun yi wannan hidimar sannan akwai littattafai waɗanda suka rinka rubutawa ƙanana ƙanana ko sharhin littattafan hadisai ƙanana kamar bulogul marab da makamantansu har sai da ya zama ma wata al'ada ta su in ka aurar da yarka suka haɗa mata ƙur'ani da sahihul bukhari ma'ana wannan shine kan gidanmu ƙur'ani da sunna ko kun fahimta jama'a to malaman nan sun yi wannan ƙoƙari وكذلك من خلال التصنيف في علوم الحديث haka nan rubuce-rubucensu da suka rinka yi game da ilimin hadisi al-mukhtalifa waɗanda suke daban-daban ghairu zalika min al-majalat da ma dai wasu fagage waɗanda malaman ƙasar indiya suka yi maganganu suka yi rubuce-rubuce min ma la yattasi al-maqam li bastihi wanda yake ainihin wato babu fage na a tsaya a shimfiɗa bayanai akan haka kutubu sitta gaba ɗayan su an samu wani babban malami indiya wanda ya musu ta'aliki gaba su tun daga bukhari muslim abu dauda tirmidhi na sa'i na daga cikin irin wannan aikin nashi shine hayatuddin sindi ya yi musu ta'alikat sindi indiya ne to bari in an yi bayani dan karka rube misali yanzu kar a ce malam bakar gumba sakwace ne a ce a ai ba zan fare ne a duk ɗaya ne wato ita indiya ku kiyaye jama'a hindi wannan yankin yana ɗauke da hadda inda kake ji ake cewa Pakistan a yanzu da Bangladesh da wasu ƙasashe ƙanana duka su ne a musulunci ake kira Hindiya Hindiya daga baya ne su waɗannan musulmi suka yanke sai suka ce su ba za su zauna da waɗannan masu bauta gunki ba sai suka kafa ƙasa suka sa mata Pakistan Pakistan ma'ana tsarkakakkiyar ƙasa to amma abin da ake so ka gane a nan yanzu a lokacin da zaka ji na ce hayatu dini sindi indiya ne karka ce a'a pakistan ne duk ɗaya ne shi ne na kawo maka misali in ka ji na ce abubakar goma ba sakwace ne karka ce a'a ba zamfare ne a'a duk ɗaya ne daga baya ne aka raba zamfara da sakwato to haka daga baya ne aka raba pakistan da indiya don haka indiya indiya ne kawai jama'a kun fahimce ni fahimta kyakkyawa saboda kuskure kada ya faru ne ka zo ka ce a to ai ka gano cewa ai shi hayatu dini sind don sind din yanzu sind tana kasar pakistan ne tana kasar pakistan ne to hayatu dini sindi to mutumin kasar pakistan ne kenan a yanzu to amma san da ya mutu fa babu wata kasa pakistan a duniya ina fata an gane babu wata kasa pakistan a duniya a lokacin Allah ya taimaka. to sai malam yake cewa salisan na uku عاد للحرمين شيء من مكانتهما العلمية بعد القرن التاسع bayan karni na takwas sai maka da madina kuma darajar su ta dawo daraja ta ilimi kun san a daidai wannan lokacin da ake magana ko duk waɗannan rubuce-rubuce ba wanda aka yi a tsakanin maka da madina in ka cire muwatta harka ilimi ta watsi ba ta kashi da rikicin siyasa da yaƙe-yaƙe da suka danno wa gurin sai kowa ya watse kawai haka sai aka waye gari sai a tawo aikin hajji sai da mutane yan tsiraru za ka gani saboda yaƙi ya firgita kowa don haka kowa sai koma ɓangarorin ƙasashensu ko wasu ƙasashe so kafa dauloli ƙanana to don haka ina malamai sai ku tuna maganar ɗazu duk fitinar da ta zo malamai ta fi girbewa don haka sai zama makka da madina babu malamai an watse to a waɗannan lokutan da duk ake ta tarihin an rubuta ibnu maja an rubuta bukhari an rubuta nasa'i ibnu khuzaima baihaqi ba a makka bane ko madina wasu waɗannan malaman ma wani har ya mutu bai zo aikin hajji ba bai taɓa ganin makan ko madina ba saboda malanta ta watse daga nan malaman sun gudu sun tafi wasu wurare sun je sun zauna sun natsu suna ta karantarwa a wata kwana na haka sai zama ilimin ya rinja ya koma can darajar gauruka na can amma darajar ilimin kuma fa tana can da malamai suke to shine sai yake cewa a daidai wannan lokaci bayan karni na tara din nan to sai aka samu makka da madina kuma matsayinsu na ilimi ku ji fa don karkace matsayin darajar wurin a a darajar wuri na nan ko kun gane jama'a yanzu misali sarauniya zaria ɗan sarauniya amina afuwan sarauniya amina ta zaria din nan inda inda wannan yake yanzu ba inda sarki yake ifa da sarkin zai yanzu ba nan ta zauna ba can wajen madarkaci din nan can wajen dutsen madarkaci din nan in ka biyo ta hanyar jos nan ne ta zauna to yanzu sai a samu wani dan gidan sarauta sai je sai gyara wannan wurin kaga an dawo da wurin me martabar da da ta tashi a wurin to lokaci ya ƙure za mu saurara a nan sai gobe kuma insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya taimaka ina fatan na